ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما باهت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرساتي سادوة a wannan majalisi na karanta littafin alkafi na al'imam ibn abdulbar al-maliki rahimahullah a wannan masallaci mai albarka masallacin injini islamic trust a na garin maiduguri jihar borno yau muna 23 ga watan rajab shekara 1440 biyu bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda shawara ta gabata cewa rana ta risala a musanya karatu da kitabun kafin don a samu idan allah ce muke mu kafin ramadan a sauke kitabun jami na wannan littafi mai albarka kitabun kafin darasi na yau shine darasi na ashirin da takwas ko satin da gabata malam ya fara bayani akan ladubba na biyan bukata mun tattauna matsalar yin bawali a tsaye ya matsayinsa a musulunci malam ya kawo wannan bayani matsala ta biyu da malam ya kawo a cikin wannan abin da ya shafi biyan bukata shi ne fadansa Allah ya kara masa rahma wala ba'sa an yaqruba min al-ba'ili qa'ima wala yaqrubu minhu in bala jalisa لأن كل بائلة تفيق ومن أراد حاجة الإنسان فليبعد من الناس وليستتر عنهم والله يمقت كل متحدث على طوفه والبول في المغسلة مكروه فإذا, ما ك... فإذا كان ماء جاريا فلا بأس ولا يحل لأحد أن يبول في الماء الراكد ولا بأس باب الذي يهلك أن يقرب متن يكسنتي من البائل قائما ولينا بولي أتيه mun yi bayani a kan cewa ya halatta a yi bawali a tsaye idan an samu sharuɗa guda biyu ko? na farko ya zama gudan wato rairayi ne fitsarin ba zai fallo maka ba abu na biyu ya zama ta mutum ya sigarta al'aurarsa ba za ta bayyana ba to kaga wani a tsaye yana bawali to ya kamata ka zo kusa da shi ko bai kamata ba ya halatta ko bai halatta ba to malaki ke wala ba sa babu laifi an ya quruba min al-ba'il qa'ima idan mutum yana bawali a tsaye ka kusance shi babu laifi daga cikin dalilai da suke nuna wannan akwai hadisin Huzaifa wanda mun karanta a satin da ya gabata yake cewa muna tafiya tare da manzon Allah sai muka zo wato wurin da ake zubar da shara na wasu mutane sai manzon Allah ya tsaya yana bawali sai na bar gurin sa na gefe sai manzon Allah ya masa ishara ya dawo sai huzaifa yake cewa na dawo na tsaya a bayansa har ya gama biyan bukatarsa kuma a nan manzon Allah ya biya bukatarsa a tsaye da zai biya bukatarsa huzaifa ya bar gurin da ya bar gurin sai manzon Allah ya ce masa ya dawo ya dawo ya zo ya tsaya kuma galibi al'adance manzon Allah yana biyan bukata a zaune nisa da jama'a yake to shine suka malam da sauran malamai suka fahimci cewa idan mutum yana biyan bukata a tsaye za ka iya ka kusance shi ka tsaya kusa da shi amma da sharadin idan ba za ka ga al'aurarsa in kana za ka ga al'aurarsa ko al'aurarsa za ta bayyana bai halatta ka tsaya kusa da shi ba an gane kuma wasu malamai suna ƙarin bayanin cewa idan mutum yana biyan bukata a tsaye kuma iska da sauransu ba za a ji ba iska ba za ta fita daga cikinsa ba wannan shasa ko ka tsaya kusa da shi wato abin da zai ji kunya ba zai faru ba sabanin kana zaune kana biyan bukata a zaune ta yi iska ta fito wa galibi al'adar jama'a irin wannan ya faru gare shi ba zai ji daɗi ba to wannan yana daga cikin hikimomi da suke ambatawa yake cewa wala yaqrubu minhu in bala jalisan ba zai kusance shi ba idan ya biya bukatarsa a zaune don me ya kawo dalili li'anna kulla ba'ilatin tufiqu a gurin ku ha'un ne ko ha'un akwai dugo to a kara dugo da dugo ya fi ya fi inganci a sawab ha' لأن كل بائلة تفيح تفيح معناه فتد إسا إن إسا لأن كل بائلة أكوي تقدير أنا لأن كل نفس بائلة لأن كل نفس بائلة أكوي تقدير دون قوة ري ما يتصاري تفيق ينا قد إسكا أم فإنت لأن كل بائلة دومين كون ري مي مي تصاري كون ري مي تصاري كون ري مي ينبوي تفيق ينا إسكا yaushe hakan zai faru a zaune suka shi ina tsaye ne to ana aminta daga wannan da imam ibn abdulbar ya kawo hadisi mursal mursal na ata da ubay ibn umayr mursal shine hadisin da sahabi a tabi'i hadisi wanda tabi'i zai ce manzon Allah yayi kaza shi tabi'i kuma bai ga manzon Allah ba bai gamu da manzon Allah ba to wannan hadisi hadisi mursal asali da'ifi ne sai musul na wasu malamai wasu tabi'ai wanda malamai suka yi magana a kai a gane to su a ta a ta tabi'i ne yake cewa manzo Allah ya zauna zai biya bukatarsa zai yi bawani sai wani mutum ya kusance shi sai manzo Allah ce da shi tanaha kai gefe ka koma gefe fa inna kulla ba'ilatin tubihu domin kowane rai mai bawani yana iska to ga wannan hadisin idan ya inganta kaga an samu nassi karara amma hadisin ne ba za su yi inganta ba za a gina irin wannan hukunci a kan wannan hadisi ba inda ba samu wasu shawahid wasu dalilai da za su karfafi wannan hadisi wanda yake mursal ba an gane saboda haka abin da za a ce asali kamar da malam zai kawo asali idan mutum zai biya bukata ya buya ya biya bukatarsa inda mutane ba sa ganin su wannan shine al'asar zai biya bukata a tsaye ko zai biya bukata a zaune an gane sai dai idan ya bukaci wani ya tsaya kusa da shi saboda me wata bukata a tsayuwan da huzaifa yi kusa da manzan Allah sanda manzan Allah zai biya bukatarsa zai yi bawali a tsaye kaga manzan Allah ya bukaci huzaifa ya tsaya ne shi ya sa me ce masa ya dawo a waje ne ba cikin gida gurin kan titi ne kusa da gidan ko kamar lungu kusa da katanga to za a ba mamaki wani ya zo ya wuce ta kusa da gurin to Huzaifa ya tsaya bayan manzo Allah har kamar me yana suturta me manzo Allah to zahirin hadisi idan ka duba tsayuwar Huzaifa kusa da manzo Allah saboda me akwai bukata akwai dalili saboda haka asali ko a tsaye ko a zaune kar wani ya tsaya kusa da mutumin da yake yana biyan bukatarsa ko yana bawa idan akwai dalili akwai bukatar yin haka idan aka yi babu laifi da sharaɗin in ya zamana al'aurarsa ba za ta bayyana ba ba zai ga al'aurarsa ba an bai ji matsalar yawwa ومن أراد حاجة الإنسان ولا ينفهم biyan bukata irin na ɗan adam ka duk wannan min babin kunya min babin alkunya ana kawo da kinaya saboda kunya da ladabi saboda kunya da ladabi idan mutum ya so ya biya bukata irin na ɗan adam falyab'ud min an-nasi ya nisa da mutane ya nisa da mutane musamman idan mutum zai ba haya an gane ya nisa da mutane hadisin Abdurrahman ibn Qurat wanda Imam Ahmad da Nasa'i sun rawaito ya nuna haka shi abdurrahman yake cewa na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin biyan bukata wa kana idza arada alhajata ab'ada manzon Allah ya kasance idan ya so ya biya bukata sai ya yi nisa da mutane ya nisa da mutane malamai suka ce akwai hikima a ciki idan mutum zai je ya zauna musamman abin da shafi bayan gida zai biya bukatarsa ba wa maki wato ya fita da kara da murya ko ya zama to yana wari kaga in kana kusa da mutane masu mutane za su ji warin kuma za su ji mai muryar da kara ka za su samu damuwa kai ma idan ka san da cewa suna jinka za ka samu mai damuwa ko ka biya bukata ka dawo suna kallon ka kana kallon su sai ka ji ba daɗi a gane to sha sa kai nisa da su yadda ba za su ji motsinka ba ko da wani abu ya taso ba za su ji warin abin da ya faru ba kai ka suturta wa kanka ka tsare mutuncinka su kuma baka dame su ba baka jawo musu damuwa ba an gane وشافه كتاب من أراد حاجة الإنسان فليبعد من الناس يميتا لبتاني وليستتر عنهم يستر تا كنسا للبريس ما أنا يزون إلا باسا دنس أبو غدالي كي نيسا دس سنة كما ذاك كو كي نيسا يزم باسا دنكم ta yi kai nisa da su kamar a daji can za ka je ka zauna ka yi nisa da su ba sa jin motsinka kowane abu ya fito a jikinka da wari ba za su ji ba amma suna mai ganinka wani ya statir anhu ya zama ba sa ganinsu ya zama ba sa ganinsu abubuwa guda biyu za ka yi hadisin mugira ya nuna haka yake cewa kuntu ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah fi safarin a wata tafiya fa qala ya mughira sai ce ya kai mughira khudh al-idawa dauki buta ko kwano abinda za a zuba ruwa a ciki mazubi na ruwa fa akhadtuha sai na dauka fa antalaka rasulullah manzon Allah ya tafi hatta tawara anni har yanzu ya buya ba na ganin kaga abubuwa guda biyu manzon Allah ya ga nisa ga kuma me buya fa qada hajatahu sai biya bukatunsa sai biya bukatunsa to wannan yana da cikin ladabi a na biyan bukata musulunci wato yana son ladabi da tsare mutunci ko a lokacin bukata ba a so ka bayyana al'aurarka kuma mutane su ga me kake yi to shi yasa ma a hadisi Anas saboda a samu kamala sutura a yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan arada haja lam yarfa thawbahu hatta yajnuwa min al-ardi wannan zai faru ne akwai halin da mutum zai samu kansa babu gurin da za ka yi nisa kamar gurin taro ne bukata ta taso bayan da za ka shiga ka boya kuma ba zai yi ka zauna da wannan bukatan ba dole ne ka kuma gefe ne ka biya bukatar ka ko da jama'a suna ganin ka dan haja ce ba ka da wani hali ba ka da wani uzuri ba ka da wani dama wata dama sai wannan da to a nan to ka iya kokarin ka ga cewa wajen daga rigarka da shi tube wannan ka ya zama al'aurarka ba ta bayyana ba a nan da sai ka kiyaye ki shafa yake cewa manzo Allah idan ya so biyan bukata to ba zai daga rigarsa ba har sai idan ya yi kusa da kasa har sai idan ya yi kusa da kasa yana kusa da ƙasa sai ya daga sai ya zauna ba wanda zai ga zai gan shi to haka ya kamata yi musulmi ya yi in zai yi kai nisa kai ɓuya hakan bai yiwu ba za ka zo da mutane suke ganin ka to ka iya kokarin ka ga cewa wato kar ka daga rigarka sai har ka yi kusa da ƙasa ko idan ka yi kusa da ƙasa ka zauna to ka san yadda za ka yi wato ka dan sutur da jikinka wani zai nanna da zai nanna zai nanna da rigarsa ce sai ya zauna yana zaune za ga ana ga duburarsa da komai wannan ya saba wa da ne a biyan bukata duk dai sutura ake su sutura ake su sai matsala ta gaba ma da ke cewa wallahu yamkutu Allah yana kin kullu mutahaddithin duk wanda yake magana ala tawfihi mana alƙaw shi ne alga'id ba haya bayan gida mutum yana magana mutum yana biyan buƙatar sa kuma yana magana Allah baya son wannan ma'ana wannan makruhi ne dukkanin mazahibul arba'a sun yi nassi akan cewa wannan makruhi ne kana biyan bukata kana magana kana bandaki kana hira da matarka tana waje ko kana bandaki kana hira da abokinka yana waje to wannan makruhi ne Allah baya son wannan akwai hadisin Abu Dawud daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakhruju ar-rajulan yadriban al-gha'ita kada mutane bi su fito suna son biyan bukata za su yi ba haya ko bayan gida kashi faini al'aurati ma suna sun bude al'aurarsu yatahaddathani suna magana fa inna Allah yamqutu ala zalik Allah yana kin wannan an gane abubuwa guda biyu ne a hadisi sun bude al'aurarsu sannan kuma suna magana to zai yi a kafa hujja da wannan hadisin wajen karhancin yin magana wajen biyan bukata duk da cewa hadisi zargin ya zo ne akan abubuwa guda biyu a hade da sun yi abubuwa guda biyu ne sun bayyana al'auransu kuma me suna magana suna hira suna biyan bukata saboda abubuwa guda biyu din nan Allah ya ƙi su ya ƙi abin da suka yi to amma idan mutum ya yi ɗaya daga cikin abubuwan nan za a zarge shi ko ba za a zarge shi ba za a zarge shi haka imamun nawawi da ibn taymiya suka ce sun ba da ta'ila suke cewa imamun nawawi ke cewa ma kana ba'da mujibati al-maqti la shakka fi karahiyyatihi duk abin da yake ya zama wani sashe na abubuwan da aka ki to shi ma an ƙi shi abubuwa ne guda biyar aka haɗu suka haɗu guri guda aka ci an ƙi su sai mutum ya yi ɗaya daga cikin su kun ga abu daidin nan abu ne wanda ba a san sa daga cikin abubuwa guda biyar da ba a san saboda haka shi ma ba a san sa ibn taymiya yake cewa لأن ترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذنب إذا أتى هذا أبوه da yawa aka zarge su to wannan ya nuna cewa kowane abu daga cikin abubuwan da aka zarga yana da kaso na jawo wannan zargin a gane walau kana ba'dha mubahan an da ake abubuwa guda biyar aka hana idan mutum ya ware abu daya yayi inda zai halatta lam yakun lahu ta'thirun bil dhanbi saboda haka ba zai tasiri wajen jawo zargin ba inda wannan ba bai tasiri ba wancan ba bai tasiri ba in daga ba ɗaya suka haɗu ma su tasiri ba kowanne yana da tasiri idan suka haɗu gaba ɗaya zargin zai girma almuhim dalili akan abin da malam yake wallahu yamkutu kullu mutahaddidin ala tawfihi hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi ma yayi amfani da lafazin hadisi hadisi manzo Allah ne yake fa inna Allah yamkutu ala zalik shi ma yake wallahu yamkutu Allah yana kin baya so kullu mutahaddithin duk wanda yake magana ala sawtihi in yana biyan bukatar sa yana ba haya ko bayan gida at-tawhu shine al-ghaib gane malamai sun bayyana cewa akwai istisna'i akwai lokacin da zai zamanto ko ba kana biyan bukata idan ka yi magana ba zai zamanto makaruhi idan dalili ya taso kamar kana biyan bukata sai kaga wani kamar zai zai fara cikin rami makaho to kaga wasu ba su gani ba sai kai karka ce an hana yin magana wajen biyan bukata kai shiru zai fara cikin ramin nan wajibi ne kai magana don ceto rai ko wani yana zaune ga maciji na zuwa zai zo ya harbe shi kai ka gani shi bai gani ba wajibi ne kai magana don ka kubutar da shi a gane to idan dalili ya taso a wajibi ne zai zama to kira don wajibi kai magana ko mustahabi kai magana maganar da ake a nan idan babu dalili da zai sa kai magana kada kai magana idan kana biyan bukata sai ke cewa wal bawlu fil maghsalati makruhun yin bawali a gurin wanka gurin da aka ware saboda wanka musamman abin da ake rasa kamar hammam irin na da mun karanta ko a cikin alkafi gurin da aka ware ana sa ruwan dumi ana shiga ana wanka kuma ana sa wuta kusa da gurin in ka shiga gurin akwai ɗimi sannan kuma ga ruwan ɗumi za ka yi wanka dan zai cinye datti kuma akwai ana samun lafiya ko wannan ko kuma banɗaki na gida kamar yanzu ana ware a cikin banɗaki ga gurin biyan bukata ga gurin wanka ana ware su to gurin wanka to makaruhi ne mutum ya yi bawali a wurin an gane saboda hadisin abdullahi bin mughaffal sahabi manzo Allah yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha ya hana an yaqula rajul mutum ya yi bawali fi mustahammihi inda yake wanka in za ka zauna kana wanka kai bawali a gurin kuma ka zauna kai wanka fil muktasar nan ko gurin ba a ware shi dan wanka ba misali a gonarka ka yi aiki ka tashi daga aiki ka bukaci da wanka ka ji ka zauna don yin yin wanka to kada ka tsari a gurin da ka zauna za ka yi wanka ne to kai gefe ka yi fitsari ka yi bawali sannan kuma ka zo ka yi ne wanka ka inda ka zauna ka yi bawalin nan kada ka yi wanka a gurin makaruhi ne wannan da an fahimta sai a ƙarshen hadisin abu dawuda da tirmidhi a ƙarshen hadisin manzo Allah ya ce inna ammata alwaswasi min domin mafi yawan waswasi ta nan ake samu mutum ya yi bawali a guri kuma ya wanka a gurin ko gurin da ake wanka ya zai bawali ya wanka a gurin to amma wannan tsari na ƙarshe inna ammata alwaswasi minhu wasu malaman hadisi suka ce bai inganta ba amma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yaqula rajul fi mustahammihi wannan ya inganta an gane kuma wannan hanin saboda bisa ga karhanci yake haka malamai suka ce an gane sai malam yake to fa in kana ma'u jarijin fala ba'as inda za ka zauna a kai bawali kuma kai wanka a gurin idan ka yi bawalin za ka zuba ruwa ya gudu ya tafi ba zai tsaya ba babu laifi an gane dama abin da ya sa aka ƙi ka yi wanka gurin da ka yi bawali ko gurin da za ka yi wanka ka yi bawali sannan ka yi wanka kada ya zama na bawalin bai tafi ba ya haɗu da ruwa su taba jikinka ya zama kana shakka shin akwai bawali a jikinka ko babu mai bawali a jikinka ka samu wani shakkar domin ba ka da tabbacin bawalin ya tafi gaba ɗaya ko ba tafi ba ka zo kana sallah kana tunanin wannan ka gane ka samu wasu wasu to amma idan guri ne bawalin kana yi kana zuba ruwa ya tafi gaba ɗaya irin babban dukunan na banda wato gurin wanka na zamani ku tsara ma fatsara ne tafiya ce can da kuma in ka zuba ruwa kai ya tafi gaba ɗaya kin to shine ki tafi in kana ma'u jari fa in kana ma'an jari idan gurin ya zama ruwan zai gudu bawalin ba zai tafi kuma ruwan da za ka yi wanka da shi ba zai tsaya ba zai tafi fala ba'asa babu laifi a wurin da yake in ka yi bawali bawalin zai tsaya a wurin sannan kuma ka ƙara da ruwan wanka ruwan wankan ma zai tsaya kaga anan bawali da ruwa sun garwaje kuma suna taba kafarka suna taba hannunka sai ka fito kana shakka anya babu bawali a jikina kuwa to sha sa aka ce makaruhi ne ka yi wato bawali a inda za ka yi wanka amma ya zama na ruwan ba tsayawa ka yi bawalin ya tafi ruwan da kake wanka ya tafi to fa la ba'sa babu laifi ya halatta ka zauna kai bawali bawalin ya tafi ka ci gaba da wankanka an gane to da imam shine imam al-khattabi wajen a sharhi wannan hadisin ya kawo abubuwa guda biyu a in ya zama na gurin rairayi ne zai sha bawalin bawalin ba tafiya zai yi ba kaga idan ka ya hadu da ruwan wanka bawalin kila zai tsara ne taso inda a irin wannan gurin ne makaruhi ne amma gurin tsandauri ne ba rairayi ba kana fitsari tafiya zai kamar siminti ko tayi ba matsala a gane domin abin da aka fahimci a hadisin kada ka samu shakkar bawali ya taba jikinka ko bai taba jikinka ba al'illa al-hukmu yaduru ma al'illa wujudan wa adam idan ka samu wannan illar shakkar cewa bawali ya taba jikinka ko bai taba ba to kada kai amma idan ba za ka samu shakkun cewa bawali ya taba jikinka ko bai taba ba ba me ba matsala والبول في المغسلة مكروه فإن كان ماء يزم أقول ذاك وانك شيء ماء جار رواني وانا زي يقول بطلع وزي يبا فلا بأس باب ليه واتو أن هل تامك وانه duk da ana so ne matakai ne ake so ka tabbatar da cewa kai din na ka tsarkaka wannan ita ce manufa wala yahillu li ahadin baya halatta ga wani ga kowa an ya bula ya yi bawali fil ma'ir raqi a cikin ruwan da yana kwance baya tafiya ruwa ne kamar tafki kamar dam da mutane a azu suna zuwa suna diba ruwa ruwan ba gudu yake ba yana tsaye guri guda to mana yake cewa bai halatta ba mana haramun ne mutum ya zo ya bawali a ciki idan ya haka to ya shigar da al'umma saboda ya sa najasa a cikin ruwan da baya to haka nan yin ba haya من باب أولى كنوك أشد وأعظم يهمون صور حديث جابر بن عبد الله وأن الإمام مسلم يرويته جابر كثيرا أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد مسألة يا هنا أي بولي أسكن روان لبايا gudu yana tsaye guri guda an bayyana wanda kuma akwai mataki na kare kiwon lafiya kan wani zai zai riba ya sha to kaga ba maki ya kamu da cuta to wannan makumin wannan bil ma'in raqidi in dai ruwan yana gudu ya matsayin wannan eh ya halatta ruwa ne yako yana tafiya ruwan ba tsayawa zai tafi da baya tsayawa guri guda to wannan kai bawali babu da shi ma malamai suka ce abin da ya fi mutum ya guji wannan sun ya kama sai ya kama ga ruwa yana gudu kamar kogi irin kogin gwange da sauransu zai yi ka zauna gefe ka yi fitsari ko ba ka to abin da ya kamata shi ne ka koma gefe ka yi fitsari duk da shi ruwan yana gudu an fahimta to yanzu malam da wannan matsala ya gama da abin da ya shafi qada'ul haja biyan bukata lalubana biyan bukata ba duka ya kawo ba wasu ya kawo tunda galibi malamai irin wani rubutu kila ma da ka yake rubuta yana zaune ko ya rubuta da kansa abin da ya halatto ya rubuta amma ka je da tafin fikihu akwai ba'u babu mai qada'ul haja ko akwai matsaloli da yawa da ake kawo مسألة الغرشين مسألة همة ومن تثاءب وان يا همة فليكظم يليك همة kada ya hammar ya danne ta ya rike ta mastafa iya iya wasu mana duk abin da za ka yi ka rike hamman nan ka rike ta kada ka bari kai hamma an bayyana wannan ya nuna cewa ba a san hamma ba a san hamma domin galibin hamma alama ne ne alama ce ta jin barci da kasala rashin kuzari rashin nishadi kuma galibi ka zo a lokacin da ba baka shirya mata baka shirya wa baccin ba a lokacin da baka shirya wa baccin ba to shi yasa ba a san hamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Hurairah da wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa inna Allah yuhibbul utasa Allah yana son atisawa dan me Allah yana son atisawa za mu zo mu bayani Imam Ibn Qayyim ya yi bayani akan wannan wa yakrahu tasa'uba baya son hamma fa idza atisa fa hamida Allah idan mutum ya atisawa ya gode wa Allah fa haqqun ala kulli muslimin hakki ne akan kowane musulmi سمعه ليجيش أن يشمته اشتمس إرحمك الله وأما التساؤل ونشي ما هذا شهر حديث وأما التساؤل أما تساؤل هم فإنما هو من الشيطان لك الشيطان ما لم يسكت الشيطان لك جاوه wasu malamai suka ce manzon Allah ji daga shedan saboda shedan yana jin dadin haka idan kana magana hamma yana jin dadi sai manzon Allah ce fal yaruddahu mastata ya mayar da wannan hamma da ta taso alamu hamma sun bayyana sun fara zuwa to kafin ka bude bakinka gaba daya kai hamma sai ka mayar da hamman ka daddane ta kada ka bari ka bude bakinka kana hamma mazala ce fa'iza tsara ha mutum ya bude bakinsa ya hamma ha zahika minhu shaitan sai shaitan yana tsaye yana masa dariya kar yana maka dariya kaga ya samu abin da yake so kenan ka shiga yanayin da bai dace ka shiga ba dama kullum abin da shaitan yake so daga dan adam daga musulmi ka samu damuwa ka cutu ka koma baya kada ka shiga ba duk yanayin da yake ba alheri bane gare ka farin ciki ne a gurin shaɗan duk yanayin da ka samu kanka a ciki alheri ne ci gaba ne gare ka baƙin ciki ne a gurin mai gurin shaɗan to shi ne manzo Allah ya ce ka danna ka danne hammar karike ta dan kada ka bari shaɗan ya farin ciki a kanka an fahimta a lafazin imam muslim manzo Allah yake cewa at-tasa'ub min ash-shaytan fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim masada to wannan ma la yakawo falyaqdim masada lafazin sahih muslim ya danne wannan hamma ya mai da ita iya iyawa kuma yace wa yad'u yadahu ala bi idan ya fi karfanka hammar ta fi karfanka har ka zo ka bude baki za ka yi hamma ka ajiye hannunka ka rufe bakinka kada ka yi hamma bakinka a bude kada ka yi hamma bakinka a bude saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku zai yi hamma falyumsik bi yadihi ala fihi yake kame bakinsa da hannunsa fa inna shaytana yadkhulu wannan kuma an samu ƙarin ilimi domin idan ka bude bakinka kana hamma shaidan zai shiga bakinka ba abin mamaki bane a wani hadisi manzo Allah yake cewa inna shaytana yajri min ibni adam majra dam shaidan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda yake jini yana gudana zai manzo Allah ya bada labari ta yaya kuma lalle bane ka ji wannan din ba lalle ne ka ji alama wani abu ya shiga bakinka ba amma shi ya shiga bakin ka kuma shigan na ba dan alheri bane ko dan alheri ne shiga ne ba dan alheri bane saboda haka sai idan ka rufe bakin ka kana hamma to shaidan bai samu damar shiga ba an fahimta to saboda haka ana so mutum idan alamun hamma sun bayyana ta taso ka danne ka danne ta ka rike haƙwaranka ka haɗe labbanka don ka hana ka idan bai yi ba tafi ƙarfanka za ka yi hambar sai kai ne ka rufe bakinka ka yi wannan ka kubuta daga sharrin a shaidan dama takaitacciya a takaice malam ya kawo malamai sun yi bayani ta yaya za ka ajiye hannunka ta yaya za ka rufe bakinka da hannunka idan za ka yi hamma wasu suka ce abin da ya fi ka rufe bakinka da hannunka na hagu suka ce saboda wannan ba aiki ne na alkhairi ba wannan kana so ka kawar da shaɗin ne to bai kamata ka kawar da shaɗin da hannunka na dama ba tunda ita hannun dama ana amfani da ita ne a wurin da akwai daraja to kawar da shaidan aikin daraja ne ko aikin na ƙasa ba aikin daraja ba su kai sai a ka ajiye bayan tafinka a kan bakinka tunda cikin tafin da ne kana kama ruwa da sauransu saboda haka sa bayan tafin kan hannunka na dama na hagu ka rufe bakinka idan haka bai yi ba sai ka rufe da hannunka na dama wani ijtihadi ne na malamai ba nasi bane ba hadisi bane karibi da hannun dama yayi karibi da hannun hagu yayi suna magana me me yafi ijtihadi ne ba ba nasi bane sai matsala ta gaba matsalar akasawa duk wannan a takaice ake magana muna tsayawa akan iya abin da malam ya kawo akwai matsaloli da yawa da suka shafi wannan to amma idan muka ce za mu bi waɗanda matsaloli karatun ba zai ƙare ba wa ya gudu al'atis min sautihi ya rage muryarsa ya sassauto da muryarsa wanda zai atisawa mai yin atisawa ya rage muryarsa ya sassauto da muryarsa muryar atisawa abin da ake nufi ba muryar magana ba karar atisawa ka iya iyawanka ka rage kada ka atisawa da ƙarfi in amkanahu idan hakan ya yi tare hakan ba zai yi ba an gane yin wannan mustahabi ne ba dole ne atisawa ta taso to kai iya iyawanka ka rage karar kada ka yi da ƙarfi kai da hankali yin wannan mustahabi ne saboda hadisin abu hurairah da wanda imam abu dawud da tirmidhi suka rawaito abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai atishawa sai ya rufe fuskarsa da hannunsa ko da rigarsa wa ghadda biha sautahu sai ya rage wato karar ko muryar atishawa ya sa hannunsa ya rike fuskarsa da hancinsa da bakinsa haka ko ya dauki rigarsa haka ya rike hancinsa da bakinsa ka'idin zai atisawa a nan ne ƙarfin ya riga ya ragu ta wata muryar ta sassauto an gane to mustahabi ne mutum yi wannan domin gari da atisawa tana zuwa ne a da ƙarfi kuma hikimar musamman idan mutum zai kare atisawar da rigarsa ko da hankaci ko da tishu wani sa ajin an ci zawa galibi sai ka ji kamar majina ko wani abu hagu yakan fito wani sa idan ya fito ma ba nan kusa da kai zai tsaya ba dai zai tarwatsa har ma wani sa ya taba na kusa da kai duk wannan yana faruwa to amma lokacin safar da aka tsawa kai sauri an an koyi dama ka cire hankashin ɗinka ka tare kaga yana da kyau sosai in ba zai yi ba ko da hannun ka sa hannunka ka tare yana da kyau an gane domin hannun ka bari kamar majina ko ruwa ko wani abu ruwa ruwa da ya fito daga hancinka in ya taba wani zai samu damuwa in ya fara tada tsayawa ta yi ya taba fuskarsa ko hancinsa ko idonsa ko ina zai shiga talabin za a samu ne damuwa to shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka to shine malamai suka ce mustahabi din cin kasuwa da bature yake wallahi duk mun bar addinin mu ne yana cin kasuwa ko ba ga duk cin kasuwa na kai kaza saboda kiwon lafiya ne kai kaza yanzu ya tsara abun kai kaza yana wani yana haka haka yana girman kai yana bayani duk komai addinin mu ya riga ya bayyana kaga wannan idan mutum wayewa yake so akwai ko babu in wayewa kake so kana so ka nuna kai kai waye kana atisawa ka rike in za ka yi hamma ka rufe bakinka akwai waye wanda ya wannan duk akwai su a musulunci amma dan ba a karanta su ko an karanta su ba aiki da su an gane sai ke cewa wa yughuddu al-aqisu min sawtihi in amkanahu ويعلن حمد الله حمده لله ويعلن يبين ولآتساوى حمده لله بوليس الله ويسمع يجير من يليه وليك كسدشي سنة idan mutum ya aka sawa ya ce ne alhamdulillah to in za ka faɗi alhamdulillah nan ka faɗi ta yadda wanda yake kusa da kai ne zai yi me hikimar wannan malam ya ce wa yu'lina hamdallahi wa yusmi'a man yalihi me hikimar wannan don wani malam ya faɗa haka eh haka amma ina so in ji da wata fuska to idan bai ji alhamdulillah ba abin abin da yasa malam ke faɗa wannan dan idan mutum ya ce ya ya ya atisawa bai ce alhamdulillah ba me zaka ce da shi sai shiru dan kar ka rasa wannan addu'ar da zai maka ka fada ya ji muna zaune sai ka atisawa ka atisawa ka atisawa kana ta kallon mutane kuma sai mu kalle ka babu da zamu ce wannan addu'ar yarhamuka Allah ba za ka samu ba to shine malai yake cewa wa yu'lina hamdahu lillahi ya bayyana godiyarsa ga Allah wa yusmi'a man yalihi wannan ma akwai hikima ba wai ka daga muryar ka an nayi an sawa an yi alhamdulillah ta yadda can waje masallaci za a ji ba a'a wa yusmi'a man yalihi wanda ke kusa da shi yayi dan yace maka me yarhamukallah an fahimta a hadisi Abu Hurairah manzo Allah yake cewa idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah idan ɗaya ku ya atisawa ya ce alhamdulillah godiya ga Allah godiya ta tabbata ga Allah a riwayar Abu Dawuda manzo Allah ce fal ya kul ya ce alhamdulillah ala kulli hal hakan ma idan mutum yayi riwaya ta zo da wannan za ka ce alhamdulillah ta tsaya ko ka ce alhamdulillah ala kulli hal wannan ma yayi an gane imam ibn qayyim yake cewa mutum zai gode wa Allah ne saboda abin da kake atisawa wani gas ne ya taru a cikin kwakwalwarka a tattare so sun taru suna neman gurin fita idan ka atisawa sai su fita sai ka samu lafiya yace inda ba sa fita za su iya su cutar da kai haka imam ibn qayyim yake cewa kasan likita ne likita ne na addini likita ne na kiwon lafiya tibbun nabawi an gane to shine to zama ibn qayyim yana da wato ibarat maganganu na ban mamaki wani sa'i a cikin zadul ma'ali ya faɗi wannan magana yake cewa sai ku gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya maka yake cewa shuri'a lahu hamdullahi an shar'anta masa bayan wannan gas daga hayakin da kamar abin da ya kama da hayaki ko gas ya fita daga cikin kwarwarka an shar'anta maka ka gode wa Allah ala hadhihi ni'imati akan wannan ni'ima ma baqa'i a'dha'ihi ala iltihamiha wa hay'atiha kuma gaggabanka gaba daya ba inda ka samu matsala ka ajisawa kuma gabanka da hancinka da kwakwalwarka komai lami lafiya ta yi a sanadiyar wannan kuma ka kamu da ne ko ta cuta ko ta matsala ka samu wata matsala zai yi sai kike cewa ba da hazihi zalzala bayan wannan girgiza ka da aka yi allati hiya lil badan wanda wannan girgizawa da aka yi wa jikinka ka zalzalatil ardi laha kamar da yake girgizan kasa za a yi kai da kake kan ban kasa za ka girgiza to haka nan wannan atisawa da kai an girgiza ka ne a san da kana atisawa ya mutum zai yi ne ana girgiza ka aiko in kana zaune haka sai ka ji kanka ya dawo ƙasa sai ya sama ko ba haka ana yi haka aiki to wannan yanzu aka girgiza ka wani abin da yake a tattare a cikin kwakwalwar ka shi haka yake a cikin kwakwalwa yake to ba sani ba likitoci na zamani za su tabbatar mana haka ne ko ba haka wato ibnu ibn qayyim da haka yake al-adkhira al-muftaqina fi jimaji wani gas ne kamar hayaki aka a tattare a cikin kwakwalwa ka aksa wasu su fita a sanadiyar wannan sai ka samu lafiya saboda wannan lafiyar da ka samu sai kai ne ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa yaqulu man sami'ahu wanda yaji kuma ya ce a yarhamukallah Allah ya ji kanka haka manzon Allah ya ce idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah Allah ya ji kanka wai ruddu alaihi kai da kai atisawa za ka mayar masa ka ce a yaghfiru Allah lana wa lak Allah gafarta mana kai ma Allah gafarta maka ko ka ce lana wa lakum yaghfiru Allah lana wa lakum wannan ya zo daga aikin Abdullah ibn Umar kamar da Imam Malik ya rawaita cikin Muwatta Nafi' yake cewa ibn umar ya kasance idan ya aka sawa faqila lahu yarhamukallah aka ce da shi yarhamukallah qala sai ce yarhamuna Allah wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum akan ya tabbata daga ibn umar zaka ya kai malam ya gabatar da wannan kamar ya fi gamsuwa da shi ko kuma wa in radda alaihi ko ya mayar musu ga waɗanda suka ce masa yarhamuka Allah ga wanda suka ce masa yarhamuka Allah ya ce da su ya hajikum Allah wa yuslihu balakum ya hajikum Allah Allah ya shirye da ku wa yuslihu balakum ya gyara muku halaye yace fa hasanun aidan har wala yau wannan ma yana da kyau amma wannan shine abin da ya zo ga manzon Allah kamar ma ya irin jayar da wancan wanda ya zo daga wurin abin da ya tabbata daga Abdullahi bin Umar amma wannan shi ne ya zo abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah da a cikin Bukhari ya hadikum Allah Allah ya shirya da ku wa yuslihu bainakum ijara muku halayen kai aka sawa ka gode wa Allah wanda ya saurare ka ya yi maka addu'a kai ma ka sake masa addu'a alkhairi ne akan alkhairi tashmitul atis idan mutum ya ce alhamdulillah bayan atisawa kai ka ce da shi alhamdulillah farji kifaya sai akan waɗanda suke gurin haka malamai suka ce idan ɗaya daga cikin ku ya ce masa yarhamukallah ya wadata amma sai dai abin da ya fi kyau duk wanda yake gurin ya ce ne yarhamukallah saboda hadisin manzo Allah fa idza atasa ahadukum وحمد الله إذا لم يا أكساوا يقول والله كان حقا على كل مسلم سمعه يزم حقي أسن دك مسلما دا يجيش أن يقول له إتم دشي يرحمك الله أذن duk wanda ke gurin yaji wani suka ce ya rahamka Allah karka ce tunda wani ya faɗa ya wadatar a ya wadatar amma dai tunda manzo Allah ya ce haƙƙi ne to kada mutum ya yi wasa da wannan kuma ai lada za ka samu don minti nawa zai ɗauka yarhamuka Allah da ka minti da sakan sakan nawa sakan biyar ko shida yarhamuka Allah ko ka samu lada an gane to Allah sa dace lokaci ya go sura minti nawa ko minti an gama to da mu so mu gama abin da ya shafi a asikawa to amma na ga alama ba zai yi ba za mu hakura mu tsaya a nan idan allah ya mu darasi na gaba sai mu tashi daga barin mana wa inna ma yushammatu al-aqisu fi awwali aqsatin wa thaniyatin wa thalithatin abin da muka bada ya zama dalili Allah ba mu gane sa gaba daya abin da muka bada ya zama da kuskure Allah ya fi mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya zama da zama lafiya a wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi waɗanda suke yi mu sharri Allah shi daga tsarin mu da su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk